إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ina jin sha ɗaya ne ga watan wato jimadal ula ko shekara ta 1435 ijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha biyu ga wata ko yawa sha biyu ga watan march watan uku shekara ta 2014 za mu ɗora kan inda muka tsaya cikin wannan littafi mai albarka na bulugul maram sabon babi za mu tashi ne kitabul hajji ok mun gama siyam ko jayyid jayyid malam ya ce kitabul hajji kitabu alhajji alhajji ركن من أركان الإسلام الخمسة باتفاق الأئمة hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar da kuma ittifaƙin malamai ga baki ɗaya akan ce alhajju bi fathil ha'i almuhmalati akan ce kuma alhijju ko dai alhajju ko alhijju walillahi ala nasi walillahi ala nasi hijjul baiti ko hajjul baiti hijjul baiti yawwa wa zinfin nasi bil hajji kaga qur'ani ma faɗa walin nasi walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa'azin fin nasi bil hajji so akan ce alhajju akan ce alhijju fahimtum? yawwa an farlanta aikin hajji ne a shekara ta shida daga hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida mana saura shekara hudu gaba ɗaya annabi ya wafati aka farlanta aikin hajji wannan shine zaɓin malaman jamhurin islama duka amma shi ibn al-qayyim a cikin littafinsa na zadul ma'ad shi kan ya fifita maganar cewa ai sam aikin hajji an farlanta shi ne a shekara ta tara ko shekara ta goma daga yanayinsa annabi ya wafati ko dai shekara tara ko shekara goma bayan hijira alayin halli abinda kawai za mu tafi aka yi annaba aikin hajji ɗaya taɓa yi a duniya shine wannan hajjatin dai da ake ce hajjatul wada'i to kaga wannan zai nuna maka ƙarfin maganar ibn qayyim saboda a lokacin da ya je aikin hajjin ya ce wa sahabbai la'alli la alqakum ba'da ami hada watakila ba zan sake gamuwa da ku ba bayan wannan shekara tawa bayan wannan shekarar tawa to shi yasa ibn qayyim ce ko da a shekara ta tara ko kuma a shekara ta goma Allah ya farlanta daga nan kuma bai sake wani ba kuma shine dai haji kwaya dai da ake cewa hajjin ban kwana mazala ya haji ɗaya a duniya yayi umra guda hudu na'am na'am eto su waɗancan masu cewa shekara ta bakwai ɗin suka ce lokacin da ba farkon lokacin da Allah ya farlanta aikin hajji annabi ya je ba wakilai ya ta tura tura su abubakar su je su duk lokacin da za a je aikin hajjin shagulgula al'amura sun matsa yawa shi'un al-muslimin sai ya ta tura wakilci ba shine amiral hajjin ba to shine ma wasu suke kafa hujja da shin aikin hajji zuwan safarlanta shi da aka yi alal fauri ne ko alal tarahi kamar ya alal fauri ko alal tarahi ba Allah ya ce aje aikin hajji ba kana samun kuɗi ya zama wajibi a kanka ko ko zaka iya jinkirtawa sai lokacin da ka zaɓa wasu suka ce a ai alal fawr aikin shari'a malam ai kana samun kuɗi ka tafi wasu suka ce a'a wajibi dai wajibi ne na kanka amma lokacin da ka samu dama ka je damar kuma ra'ayi ne me dalili aka suka ce gashi nan an farlanta aikin hajji tun shekara ta bakwai annabi bai je ba sai a ƙarshe su dai malamai dai sun ce akwai saɓani akan wannan qadiyya din amma dai wanzu Allah dai daga yin hajjin sa bai dade ba ya wafati sallallahu alaihi wasallam akwai bayanai za mu zo insha Allah kan suna ciki kaɗan باب فضله وبيان من فرض عليه babin da ke magana akan falalar aikin hajji da kuma bayanin wanda aka farlanta masa aikin hajji an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala daga abu hurairah abdurrahman ibn sakhr yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-umratu ila al-umrati كفارة لما بينهما دقى عمرة زوى عمرة idan kai wannan umrar baka sake ba sai wata ko bayan shekara ɗaya ko shekara biyu to tsakanin wannan umra guda biyu din duk abin da ka ina zunubi an yafe maka ƙanana to shine amfanin son mutum ya yawaita zuwa umra dan annabi ya ce al'umra ila al'umra tsakanin umra zuwa umra idan kai wannan umrar in ka daɗa ƙara wata to duk zunubin da kai tsakanin umran nan guda biyu an yafe maka kamar ka ce umra ɗin wata wato wani instrument ne da ake amfani da shi wajen kankare zunubi والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة alhajjul mabrur hajjin da aka yi wa Allah da'a shine alhajjul ladhi la yukhalituhu shay'un min al-ithmi aikin hajjin da bai cakuda da wani abu na sabon ubangiji ba kamar yadda Imam Nawawi ya rinjayar a cikin sharhin Muslim aikin hajji da aka yi shi lafiyayye tataccen aikin hajji amintaccen aikin hajji wanda ba a yi barna ba a cikinsa an gane ko ka ce alhajjul mabrur alhajjul maqbul wanda amfaninsa ya bayyana ga ma'abucinsa laisa lahu jaza'un illa aljanna duk aikin da hajjin da Allah ya karba bai da sakamako sai gidan aljanna idan baka gane ba duk wanda ya yi aikin hajji kuma Allah ta'ala ya karba aikin hajjinsa alkawari insha Allah tabaraka wa ta'ala an rubuta cikin yan aljanna ina masu kuɗi masu hali da suke ɓoye kuɗi su ki su je su yi aikin aji mutum ya ta kwantar da miliyoyi a cikin akawun ɗinsa amma bai zai je aikin aji ba in an yi magana ta surute ya ce shi wallahi al'amura sun yi masa yawa hidindimu sun waye da sauransu kun ji sakamakon mai aikin aji duk wanda ya je aikin hajji almabruru wanda aka yi shi akan ilimi wanda aka bincike aka yi aka je aka yi shi kuma aka yi shi da kudin halal laisa lahu jazaa'un ila aljanna manzo Allah ce Allah baya bada wani sakamako babu wani reward except a ce Allah ya ce kawai ka shiga aljanna dan Allah mala akwai hasara dan ka lale kudin ka duk shekara ka je aikin haji idan ka je wacce watakila bai karba ba wacce shekarar bai karba ba wannan shekarar ya karba so wallahi riba ne ga wanda Allah ya masa arziki malam a rinka hawa arfan nan da shi akwai masu kudin da Allah ya rubuta musu dace insha Allah da yaddar Allah duk arfa da su ake yi shekararsa guda zai yana dan tara yan kudadensa saboda burin ya samu falalar wannan hadisin amma fa ina gaya ma akwai waɗanda suke ganin wawan mai kuɗi ne wanda kullum yana kashe kuɗinsa ya je umra ya je aikin hajji wani ma masa magana an ce alaji ga kuɗi ga shi an je yawo an je ƙasashe abin nan amma baka taɓa zuwa maka wai ce ka gafarar da ni za ga ni da je america i am always in, in, in my way to england ya je canada ya je cyprus ya je ina ne ya je wacece ya je turkey ya je waye ya ce me za gaya mu kaga da yake diga ne shi ya ɗauka zuwa aikin hajjin zuwa buɗe ido ne eh ya ɗauka dan tourism ne wai wai shi a masa magana su da kullum suna suna da visa america a passport ɗinsu so gani yake zuwa aikin hajjin ka je kai kallo ne to Allah ya sauwaƙe na'am na'am eh wai an jima ana cewa wai aikin hajjin nan kira ne karatun bahaushe kenan aikin hajjin nan kira ne wai kira ne sai in an kira ka za ka je so sai ka ga mutum yana da kuɗi ka gane iya da kuɗi in kai magana sai ce ai ba a kira ni ba ai ai duk wanda aka kira shi sai ya je so kiran malamar kiran shine samun kuɗin ai dama Allah ce liman istata'a ilaihi sabila wanda ya samu kuɗi ya samu lafiya ai an kira shi ba sai Allah ya kira sunanka ya ce taho ba wannan tsiya ce irin ta dan adam ya kiye ba Allah ya ce Allah ne bai kaddara mai ba wane ya baka zo sallah ce wallahi Allah ne bai tashi ni ba kuma alhali shi ya ki tashi da wuri ko shi ya ki kwanciya ko yana jin kiran sallah da shiga bargo so wannan ya kamata ku gane wannan karatu ne ko tunani ne na banza mara amfani malamai suna faɗa cewa alhajjul mabruru shine karɓaɓɓen aikin hajji akwai fa gaskiya waɗanda yawo suke zuwa to malam mutum ya je aikin hajji ya yi zina ko ya je aikin hajji ya yi sata ko ya je aikin hajji ya keɓance da mata akwai waɗanda mata suke harka da mata suke yi ana ta ƙoƙarin aikin hajji shi kuma ya samu ya samu wata ka je ka ga matanmu ka je ka ga alhazanmu yadda za ka tausaya musu amina ranar sallah subhanallah billahi al'azim na nan da Allah ba kwa bi na bashi rantsuwa akwai hemomin da shiguwa ma ba sa iya yi ana aqulu lakum hada ala ilmin ina gaya muku akan ilimi ne saboda mu muna zuwa a matsayin ɗalibai da muna karatu muna shiga muna yin wa'azzuka idan ranar sallah ta yi ma wani gurin ba za ka iya shiga ba saboda bala'in tabarruji da bayyana ado da matanmu suke yi a ga mace alhaji mai gidanta ya biya mata kudin aikin hajji idan za ta tafi a nan sai ta ɗebi atamfofinta sufa sufa daman 'yan kudin guzurinta za ta je ta sai gwalagwalai ta sai wanduna ta sai kayan ɗame jiki ana saukowa imaninsu alhazan imaninsu galiban kafin a dawo ne daga arfa so idan sun je sun hau arfa sun dawo ai suna ganin sun yi aikin hajji sun turawa mai sama an riga an karba to bari su fara cashewa akwai mutumin da aka kama shi yana zina da mace a hema a cikin mina yayin dare mace ta shiga ban daki kurun aka an dauka sun ɗauka bacci ake kawai bi ta sun shirya ban ɗakin mata fa daban na maza daban amma kamar wai ɓatan kai yayi saboda tsabar shedanci da rashin mutunci kawai ya kewaya ya je shiga ban ɗakin nan ashe wani tsoho yana lazimi yana kallon su ya ce jama'a ni fa gurin nan na ga mace ta shiga wurin nan ka san tona asirin Allah tona maka asiri baka san ta inda za a lalun muka ba Allah ya tsare mu ya ce ni fa na ga wurin nan an shiga fa abin nan mace ta shiga wani namiji a bita wancan abu ha ba da cido nan ai ban ɗakin mata ne wa zai shiga karfe uku na dare ya ce a dai a duba aka kwankwasa shi aka kwankwasa shi aka buɗe ƙofa aka tarar da mutanen ka ƙwaya biyu amina akaram kalla amina amina ana barna caɓa kwalliya su yi ado in gaya masu fudda ado su fito bakin su ta yawo suna sayayya a cikin minan nan alhazan birni su ma a sa shadda a sa ganila a take wando a saka hula kowa ya tafi da 'yar hular sai karya ta ya bantare ta a shiga neman 'yan mata wallahi suna nan da yawa kuma ku tambayi duk wanda yake aikin hajji ya gaya muku ranar sallah mai ake amina kiɗa ne kurin da waka ba su isa su yi ba dan ba kayan kiɗa ba kayan waka a Makka da Madina to amma hukumar Saudiya ba ta isa ta zo ta shiga cikin hema hema ta ce ku daina wannan ba akwai jihohin da suna da tsafta amma wallahi tallahi yana da cikin jihohin da ake barna jihar Kano wallahi tallahi wasu jihohin na kudu ma wallahi abinda abinda ake wallahi mu abinda muke wallahi su ba sa yi yanzu kaga wani abin da zai baka mamaki yanzu kaga idan ka je Abuja jihar Abuja a can tunda kowane a hemomin jiha jiha ne Abuja tana cikin jihar da tafi kowace kuma tsafta kaga Abuja ne ya kamata a ce an samu a wannan to amma da yake duka yawancin su wayayyu ne masu zuwa su suna ganin wannan ƙauyenci ne ma ba za su yi ba wallahi malam kai Allah ya sauke to shi yasa annabi ya gaske ce alhajjul mabrur wani daga can yake barar da kayan shi kuma akwai abin da ya kamata ku gane malamai suna faɗa wanda wannan kaman wani babban abu ne da zai taimaka ma wajen aunawa ka gane aikin ka ya karɓu ko bai karɓu ba malamai suka ce duk wanda ya je aikin hajji in dai Allah ya karɓa aikin hajjin idan ya dawo za ga addinin sa ya canja ibadarsa ta canja in da baya zuwa masallaci sallah za ga yana zuwa in baya kula da sallah akan lokaci za ga yana kula in baya bin iyayensa za ga ya da yana bin iyayensa in baya addini za ga ya kama addini in da dan duniya ne mai faɗa da addini za ga ya dawo saiti to alamar Allah ya karɓi hajjinsa amma duk mutumin da ya je aikin hajji ya dawo abin da yake yi da na barna bai daina ba to kyakkyawan alama ne in ji malamai cewa Allah bai karɓi hajjin ba shikenan sai a yi ta aunawa ana kwashewa ana zubawa buhu a gani ko akwai wanda kam kai ka san insha Allah tabaraka ta'ala bi idnillahi ta'ala da shi da wanda ya je Lagos ya dawo ba su da bambanci wallahi ya je ya sha lusan jirgi kur so ya kamata yan uwa ku kiyaye umra ita ma wajibi ne kamar yadda aikin hajji yake wajibi واجب مرة في العمر umra dole ce sau ɗaya a rayuwa zai iya yiwa ka mallaki kuɗin umra ba ka mallaki kuɗin hajji ba taban za ka iya zuwa ka je kai umra yanzu za ka iya samun tiket ɗin jirgi dubu ɗari da talatin da wani abu zuwa da dawowa saudiya biza dubu saba'in in mai tsada ka samu da kuɗin zama da komai kaga dubu ɗari biyu insha Allah ta'ala za ta ishe ka ɗari biyu ɗari biyu da talatin da wani abu zai ishe ka kaje ka yi umara insha Allah su wanda yake da wannan mallakin yana da kyau je ya sauke in Allah ya baka dama kuma shekara sai ka tafi aikin hajji idan kuma ba hali sai ka bari ka haɗa tafiyar idan ka tafi aikin hajjin sai ka fara yin umra ka sauke wajibi sannan sai ka me sai kuma ka ɗora da aikin hajji so ita ma umrar wajibi ce abin da ke cikinta kuma shine ihrami da sa'ayi da dawafi da aski kurum shine umra ka daura ihrami ka yi dawafi ka zagaye ɗakin Allah sau bakwai ka zo ka yi sa'ayi sau bakwai kana mai addu'a a tsakani sannan ka je ka aski shi ke nan shine umra ba wani abu bane ba kar wani abu ya baka tsoro aikin hajji shine yake da tsarabe-tsarabe da yawa aje can aje can aje nan a yi jifa a yi waye a zauna a muzdalifa a yi waye amma umra ba ta da hala umra fa in babu cikowa ma a minti ashirin talatin ma za ka iya gama ta in mai sauri ne kai ka kammala kurin sai ka je ka yi aski shi kenan ka sa kayanka na gida ka gama ana zuwa yanzu yanzu nan ma ana zuwa ta dan fi dama dama kafin ta yi tsada zuwa ramadan نعم ديتي العمرة إلى العمرة عمرتي dalili ne na halaccin maimaita yin umra din idan mutum ya samu dama ya rinka zuwa kuma la karahata fi zalika kuma ba a kayyade maka zuwa umra da wani lokaci ba ba ta da wani lokacin da aka ce kar aje Allahumma illa lokacin da watakila gwamnatin Saudiya ba ta ba da visa saboda 'yan makalewa wanda za su tafi da niyyar umra don su je su yi aikin hajji to wannan zance mafi inganci kenan amma an samu saɓanin malamai a ra'ayin malikiya ba a so mutum a shekara ɗaya umra sama da ɗaya ra'ayin malikiya umra sama da ɗaya kar a yi me dalilin ku ya malikawa suka ce annabi bai taɓa yin umra guda biyu a shekara ɗaya ba annabi bai taɓa yin umra guda biyu a shekara ɗaya ba amma an ba su ansa cewa ya kamata malikawa su sani cewa wani lokacin annabi yakan iya maimaita abu duk da cewa wannan abin ya halatta ne khashiyatul mashaqqa alal umma saboda yana jin tsoron kai ya tsananta al'ummar sa yanzu aka ga ya je umra sau biyu sau uku to a cikin al'ummar ta sai su mai da shi kamar wajibi wani sai ce sai yayi ta zuwa shi ma to amma me yasa annabi ya wadatu da umra kwaya daya a shekara me yasa dan kai ya tsananta wa al'ummar sa wannan ita ce hikimar da ta sa annabi bai mimita umra ba ka rike wannan dan ba mamaki wata ran wani zai ce ma ai bai halatta ma a je umra ma sau biyu ma a shekara wani zai iya gaya ma ko a kasuwa ko a mu'amala ko a zance ka ce a'a a'a ya halatta ya halatta ai annabi ma umra ɗaya ka ce a'a eh ai shi yayi ɗaya ne saboda shi koyi ake da shi idan ya yawaita yi sai ka ga al'umma sai su ɗauka su ce za su yi ta yi me yasa bai ci gaba da yin sallar tahajjudi ba da aka fara yi ana yi a jam'i sallar tahajjudi ai an fara yi kwana ɗaya kwana biyu yana yi aka zo aka cika gida washe gari ma ya zo aka zo aka cika kai sai ya ga in ya lazumci yin sallar tahajjudi nan kullum ana zuwa masallacinsa ana cikawa yana jin tsoron kada Allah ya saukar da aya ya mayar da sallar tahajjudi ta zama dole idan sallar tahajjudi ta zama dole ai ka san za a sha kwakwa akwai mashakka wasu gaskiya sai dai fa a haƙura Allah wani tun da yake a rayuwarsa bai taɓa zuwa sallar tahajjudi ba tun da yake ya fita wannan sallar karfe ɗaya ya je a wasu unguwannin ma fa za ka nemi wani masallaci ma ake wannan sallar karfe ɗaya karfe biyu karfe uku wallahi ne ma za ka yi karasa kowa shiga yake watsa burgonsa kurum ba goma ta ƙarshe ba ko goma ta akhira ne ba za su fita ba to annabi don gudun ka a tsanantawa al'umma sai ya ƙi ya fito amma ka duba abin mamaki wasu mutane da son zuciya a cikin musulmi wai dalilin wannan ƙin fitowar nasa kawai wai wasu mutane wai suka zo wai suna cewa wai wai yin wai wai yin tahajjudi wai bid'a ne ka duba dan Allah to in bid'a ne me yasa Abubakar yayi me yasa Umar yayi me yasa sauran sahabbai suka yi ta yi so ya kamata ku zama masu fahimtar addini masu fiqihu akwai nassin da in baka gane shi sosai ba wani sai ya maka fassarar lauje ya murtse ka a gurin ka kasa miƙewa Allah so yanzu mun fahimci me yasa annabi bai umra sama da ɗaya ba dan kar ya tsananta wa al'umma sallallahu alaihi wasallam kuma kun san shi daman da sauƙaƙawa al'umma so hadisi dai a ra'ayin jumhurin ulama yana nuna mana a ta umra a ta maimaita ga wanda Allah ya ba shi dama to amma akwai abin da malamai suke faɗa nefa ne dama? ta kyauta ce kenan malam kadu ka ga wata ni'ima duba farin wata amma akwai abin da malamai suke faɗa malam yana da kyau mu lura da shi yanzu kaga an ce aya ta maimaita umra an samu dama ko to gaskiya ba ga kowa ba ne yanzu mutumin da yake angosu yana zaune da talakawa mabukata suna cikin halin yunwa abincin da za su ya gagare su wani ya kasa kai ɗansa makaranta saboda bayi da hali wani an kore shi a gidan haya wani matarsa ta haihu ba a yanka abin yanka ba wani ya walalu dai wani yana da iyalin suna kwance a asibiti ya kasa samun kuɗin da zai ɗau nauyinta to tsakani da Allah da mutum alhaji ya rinka yanka kuɗin jirgin nan kullum yana tafiya ya je umra duk bayan wata uku wata hudu to kaga da wannan kuɗin umrar ai gwanda ya ɗauki kuɗin ya taimaka ya sai abinci ya raba maƙotansa haka ne yawwa yanzu kaga ita umrar nan amfanin kansa ne shi kaɗai amma na abinci da zai zai raba fa amfanin kansa ne amfanin al'umma ne so kullun shari'a tana duba abin da yake amfaninsa wato ya ta'addad yana maimaituwa is uncountable amfani to wannan shi ake mai da hankali a kai kuma it does not make sense fa a ce gaskiya kana zaune da mutane suna cikin hali na damuwa na matsala a ce kullum kana hanya kai kana zuwa umra amma ga makocinka nan yana da matar suna kwanci a asibiti an rasa samun kuɗin magani ko yana da ɗansa yana asibiti bai da hali amma kai kullum ka tafi umra saboda annabi ya ce a rinka zuwa umra to annabin da ya ce a je umra ba shi kuma ya ce a taimaki makoci ba ban sani ko kuna fahimta na wani zai ce a to ai kuɗi na ne kuma nima lahira ta nake nema eh hanyar neman lahiran tana nan da yawa ai akwai lahirar zaka neme ta kai karan kan kai kai kadai akwai kuma wanda zaka me zaka neme ta ta hanyar taimaka wasu kamar yanzu Abdullahi dan Abbas ya aka tambaye shi dangane da in ban manta ba da mutum yayi sallar dare da yayi karatu ya ce wanda mutum ya tashi da daddare buɗe littafin ilimi ya yi karatu ya yi bincike shi ya fi alheri da ya tashi ya sallah da daddare me dalili malamai suka ce saboda ai ita sallar dare din benefits din benefit ne wato wato nasa shi kadai amfanin shi kadai ne in ka tashi kai sallar dare ba kai kadai za ta amfana ba to amma yayin da ka buɗe littafi kai karatu kai bincike ka tara ilimi wannan ilimin ba zai amfani al'umma ba to da ka tashi kai ta sallah da daddare wanda ka buɗe littafi kai ta bincike na ilimi kaga wannan fahimta ne muna muna ina fatan yan suna ganewa to wannan kenan um, wasu malamai suka ce a'a maganar yin umra koyaushe koyaushe din nan da aka faɗa gaskiya akwai iyaka yanzu idan muka ce a iya zuwa a umra koyaushe to mutumin da yake cikin aikin hajji ba yana mina yana zaman mina shi ma shikenan sai yanko ya je ya umra ya dawo a'a tajuzul umratu umra ta halatta amma lalil multabisi bil hajji banda wanda yake cikin aikin hajji tunda yanzu yu abizi kana aikin hajji kuma la'alla kafin kai aikin hajji ma kai umra so banda wanda yake mai aikin hajji shi yasa wasu suka ce banda ayyamu tashrik sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan babbar sallah ba a zuwa a umra ga wanda yake aikin hajji kenan wasu malaman suka ce Allah ya musu rahama wasu suka ce har da ranar arfa ma ba a ba da dama a je a yi umra ranar arfa ba amma ga wanda yake aikin hajji ga wanda yake mai aikin hajji to wannan kenan to amma dai zance mutulakin zance Allah ya halatta yin umra a koyaushe da wani zai dan wabce je yayi a cikin lokutan da muka faɗa din Allah tabaraka wa ta'ala zai karba suka ce in kun ce ba a yin umra ma a watan hajji to ai annabi ya yi umra a cikin watan hajji sai ya zama hujja ne da zai kore wannan dalilin ba ingantacce ba ne ba وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد نانا عائشة كينا تشي يا من زن الله شم ما تاما أكوي جهادي أكنسو جهادي جهادي دا أكي زو أجي أفافتا هد ماتا على النساء جهاد قال نعم النبي يتشي إيقوار إيقوار mata ma akwai jihadi a kansu amma ga irinsa alaihin na jihadun laƙita fihi akwai jihadi a kansu wanda babu yaƙi a ciki mata Allah ya taimaka musu mu ma ɗin Allah ya taimaka mana yawwa jihadinsu ba yaƙi wanne ne alhajji wal umra duk wanda yake so Allah ya rubuta mahaifiyarsa a cikin 'yan jihadi to ya kai ta aikin haji ya kai ta umra za a ba ta ladan jihadi duk wanda yake son wannan ya kai matarsa ya kai kanwarsa ya kai yar uwarsa rawahu ahmad wa ibn majah imam ahmad ya rawaito shi da ibn majah wal lafzu lahu lafazin kuma na ibn majah ne wa isnadu sahih wa asluhu fi sahih asalin sa sahihin hadisi ne cikin bukhari ma hadisin 1762 hadisin Aisha abin mamaki kwanan nan wani ya aiko takarda yake tambaya wai shi gaskiya ya samu hali yana da iko yana da dama yana so zai biya wa matarsa kujera ta je ta aikin hajji amma yana jin tsoron gidansu da yan uwansa da kannansa da mahaifiyarsa za su zage shi za a yi ta yi da shi a ce ai matarsa ta gama da shi wai yanzu ya za a yi yana da kuɗi yana da hali ya fi kai mahaifiyar tasa ba wai bai kai ta ba amma iya jin tsoron ya yi wani abu wa matarsa don kada a zage shi a gidansu a ce ai matarsa ta fi ƙarfinsa ka san ba shi haka yake da kayi wata yar hidima wa matarka sai a ce ai ya kare a ƙarƙashinta yi ita kuma ai baiwa ce da aka tattaro ta yar mutane ka rabo ta da gidansu ka ɗauko ta ka kawo ta gidanka ka zo ka shimfiɗe ta ka ajiye ta ta daina fita ko ina ta yi ma abinci da safe kyauta ba albashi da rana da daddare ta yi ta tara ma 'ya'ya tana maka haihuwa ka gama garantoyinka a gari ka koma kana zuwa kama zage-zage ka ce a zuba ma ruwan wanka kuma dole a yi in ba a kama abinci ba kai ta faɗa ka ce ya ba a kama abinci na ba duk fa kyauta to ita wannan din ai yar mutane ce ai yar wasu ne dan adam fa ɗanka ne zaka ɗauka ka miƙa wa wani mutum fa ba dangin iya ba na baba bare ka ɗauka ka bashi yarka ije ita bautar da ita ko ba haka bane malam bautarwa ne bautarwa ne saboda abin da matan suke mana za mu iya yi ne a waje yanzu ko abinci aka baka na sati ɗaya ka ɗan rinka dafa abincinka ka ci ka sha ka abin nan wallahi lokacin ya ka haƙura ni na sani lokacin da muke wato gamu gamu nan dai irin lokacin nan wato wallahi kana ganin abincin wallahi tallahi sai dai ka kwana da yunwa da ka ɗora abincin ko wallahi gwanda ka kwana da yunwa ba tashin hankali da ya fi komai ciwo kuma a dafa abinci irin wanke wanke kaga saurayi yana wanke wanke ai ba kyau amma malam ku duba yadda matan nan suke wahala ka ɗauko mace tana budurwa lafiyayya masha Allah tabarakallah a gidanka sai ta yi doro gaba ɗaya sai ta fita daga hayyacinta ta rame ta lalace duk saboda kai ka fitar da ita daga hayyacinta ko sake ta kai ta zama bazawara duk wannan fa bauta ne suke yi mana kuma dan musulunci ne yace su mana kar ku manta fa ba bayi yanzu amma shikenan wai mutum wai ya ce wai wai ya danyi wani abu na mutunci wa matarsa wai ba zai ba sai ya zazzage ta zai mata sai ya zazzage ta ya tsitsine mata albarka akwai masu duka ma akwai wadda ta ce mai gidanta wallahi ta in ta yi laifi zuwa yake ya daure ta ya samu karkashin gado kafar gado ya daure ta ita duka ta sha kuka ta more tana zaune wannan maguzancin ba addini ne zo da shi ba to ina so in ji shi wannan hidimar da take maka ita kuma baka gama da ita ba fi sabilillahi fa so ba daidai bane mutum wai yana da hali yana da iko yana da dama da zai taimaki matarsa ya zo ya mata kyashi ya ki taimaka mata amma su kuma za ga suna ta mana wahala suna ta mana wahala matan suna ta mana wahala amma shi mutum yana yana ina yanzu idan baka da lafiya matarka za ta jure ce ta maka hidima taima wannan taima wannan taima wannan amma wallahi idan matarka ba ta da lafiya baka iya yini a gida ba ko mu rashin lafiyanta wallahi dai ka je ka dawo amma ita za ta iya daina komai saboda baka da lafiya ko 'ya'ya ma da suke wahal da su goyo 'ya'yan nan kana mai gida wallah ba ka iya rike ɗanka minti ashirin ba Allah yaron ka ne da kai ba ka rike shi 20 minutes wallah ba kai kana rike ka kai rike kayanki kuma wana ku ne ta ba malam ai ba wanda yake wulakanta mace irin bahaushe ai to ba daidai ba ne alamar musulunci shine mutum ya mutunta iyalin shi waɗannan 'ya'yan da muke zuwa mu gansu a titi mu ce muna so a ɗauko su a ba mu su mu ajiye su a gidanmu su ta mana hidima ya kamata mu mutunta su a ce wai ka samu kuɗi da wadata za ka biya wa matarka da je umra ko aikin haji wai kana jin tsoron ƙaninka ƙaninka ma ne banzan bazara wani ƙani ko yayanka zai ma magana yayan wa shi sama ma kuɗin kuma duk surutun da dangi ko yan uwa za su zo su yi wannan ba wani ba su da wani hujja kuma yanzu kai za ka ji daɗi ƙanwarka ka ɗauki ƙanwarka ka bayar da ita ga wani yana bautar da ita wai ya samu hali ya samu kuɗi ya ɗan biya mata je ta umra ko aikin hajji wai yana ganin asara kuɗi ne to ita bautar da take masa ba asara ba ne ba mai irin wannan mentality ɗin irin bahaushe wallahi kuma ba matar da gata-gata nan dai Allah dai sauƙi kawai na san yau da da mata da sun ɗan ba ni ɗan cin hanci ma yau na taimaka musu sosai ka san haka suke suna da son zuciya su kuma eh wallahi kwanan nan nayi wani program a gidan rediyo karatun da muke dinnan muka dan bubbugi mata kaga ga irin tambayoyin da aka yi wannan ai wannan al'amari ya za a zo a yi ta wannan abin nan kullun sai ne a zo a yi ta gargazan mata a yi ta ba sa son a faɗi laifin su idan an faɗi laifin maza suna murna an fi cinikin kaset eh in an ragargaje maza so ya kamata kuɗin ma ku ji tsoron Allah dan kuma za mu samu wata gabar akan ku wata ran insha Allah ta'ala ai ka sani ka san ku da makama a tattare su in an bude maka barnar da suke malam Allah ba dai Allah sauke ba a wata riwayar mata ne suka ce kamar da Aisha take cewa ya rasulun naral jihad afdal al-amali afala nujahid ya manzo Allah muna ganin jihadi shine mafificin aiki ba za mu yi jihadi mu mu manzo Allah ce la lakin lakin afdalul jihadi hajjul mabrur mafi alheri abin da yafi jihadi a wajen ku shine aikin hajji karbabbe so wannan yana nuna mana jihadin mata shine me hajji وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ونمت من قوي يا ذو قرم من ذا الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يتي يا من ذا الله in an ce arabi ana nufin mutumin da yake zaune a ƙauye malam ya manzan Allah akbirni anil umrati ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni labari dangane da umra me hukuncin umra a wajibatun hiya shin wajiba ce qala la annabi ce ba wajibi bane wa an ta'tamira khairul laka amma kai umrar shi fa alheri gare ka wani hadisi imam Ahmad ya rawaito shi da imam Tirmidhi wa rajihu waqfuhu rajihin zance wannan hadisi mawqufi ne ba annabi ne ya faɗa ba maganar Jabir ne shi yasa malamai suka ce hadisin da'ifi ne zance mafi inganci abinda malamai suka rinjayar kamar da imam Shaukani ya kawo cikin littafin Nailul Awtar umra fa dole ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa eh wannan hadis mawqufi ba magana annabi bane al mawquf shine abin da sahabi ya faɗa wa anta tamir khairul laka yin umra amma fa shi ma ya faɗa shi fa alheri an gane yawa umrar ayita a cire kuɗi malam aje a umra yawa hadisin da'if ne saboda akwai aba isma a isnadin aba isma aba isma haka sunan rawin sun taba shi an samu wata magana daga imamu shafi'i kamar yadda imamu turmizi ya nakalto a cikin asunan ɗinsa imamu shafi'i yana cewa laysa fil umrati shay'un thabitun babu wani abin da ya tabbata akan falalar umra na aje a yi ina ta tawu'un ta ɗau'i ne kawai wannan ma ra'ayi ne cikin rayukan wasu malamai ina faɗin wannan ne don ku ji akwai malaman da suka tafi akan haka amma dai raji in kun koma ne lautar ɗin ya duba ya yi bayani akan wajibcin umra haka da littafan shek nasiruddin al-albani rahimahullah akwai wani hadisi gashi nan zamu zo mu karanta amma yana da rauni wa akhrajahu ibn adi min hadith akhir akhar min hadith akhar an jabir radiyallahu anhu marfu'an الحج والعمرة فريضتان da aikin haji da umra duka gaba ɗaya farillai ne guda biyu sai dai hadisin da'if ne da ya zama ingantacce to da kaga ba wani jayayya kenan dangane da cewa wajibi ne ko ba wajibi ba ne وعن انس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل انس dan malik yake cewa ai an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya faɗa cikin alqur'ani liman istata'a ilayhi sabila mas sabilu menene wannan as-sabil da Allah ya faɗa wanda ya samu iko ya samu dama ya samu sabil me sabil din qala azzadu war rahila sabil din shine azzadu war rahila wanda ya samu daman aikin haji damar ita ce guzuri war rahila da abun hawa duk wanda yake da guzurin da zai bar wa iyali kuma yake da abun hawa lafiyayye da zai iya zuwa makka to aikin haji ya zama wajibi guzurin kala biyu wanda zaka bar wa iyali a gida da wanda zaka ci a hanya da abin hawa mai kyau tun da daɗin akan abin hawa suke tafiya to idan mutum ya samu ɗaya bai samu ɗaya ba aikin hajji bai zama wajibi akan shi ba kamar wanda ya samu abin hawa lafiyayye amma bai da guzurin da zai bar wa iyali bai da guzurin da zai ci a hanya kar ka je kai ta bara wannan bai halatta ba ko kuma ga guzurin amma ba abin hawa malamar kana da yan kuɗinka da zaka iya bar wa iyali da wanda zaka sa aljihu amma babu ba kuɗin biza ba kuɗin tikiti ba tafiya yawa don ba rahila wannan hadisin dara kutani ne ruwaito shi wa sahul hakim wa rajiu irsalu imam hakim shi a wajen sai ce hadisi sayi ne amma rajihin magana hadisi ne mursali malamai kuma sun da'afa hadisin sun ce yana da me yana da rauni wa akhrajahu at-tirmidhi min hadith ibn umar wa fi isnadihi da'af tirmidhi ya fitar da shi a riwayar dan umar amma isnadinsa yana da mai yana da rauni wafi isnadihi dhaf amma tirmizi a sunan ɗinsa ya ce hadisi ne hasan hadisi ne hasan hadisin azadu warrahila طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء من ذا الله يا حدد محيا ركبا متفيا محيا يقام دسو a wata malamai suke faɗa kamar da alƙadi ya da yake cewa ya tamilu annahu laqiyahum laylan zai iya yiwa annabi ya haɗu da su ne da daddare su waɗannan mutane bari ku ji abin da ya faru ar-rauha din sunan wuri ne kusa da madina wani wuri ne dab da madina ake ce da shi ar-rauha annabi ya hada da su a wannan wuri fa qala manil qaum yace kai suwaye waɗannan shine manil qaum da ya gamu da su yace kai suwaye waɗannan amma irin kaga mutane da duhu kace kai suwaye ya tambaye su fa qalu sai suka ce man anta kai din kai waye قالوا المسلمون kai sai suka ce a musulmi ne mana sai kuma suka kara cewa to kai din kai kuma waye to kaga in dai su musulmi ne inda a ce sun gane annabi kuma da rana ne ai kaga ba za su faɗi wannan magana ba to shi yasa masu shiri suka ce a ba su gane shi ba da daddare ne sai da cewa hadisin ba a faɗi da daddare ne ko da rana ba saboda ai ba zai yiwu ba a ce musulmi su ce annabi kai din kai waye a musahil faƙala rasulullah sai ce ni ne manzan Allah ta fa babban aiki ke tab ai za su ce wai yau sun yi kwaɓa kenan wa rafa'at ilaihim ra'atun annabi bai damu ba dan ya san ba su gane shi ba su ma kuma ba su damu ba dan ba san waye ba a cikinsu sai ga wata mace ta daga wani yaro ƙarami farafat ilaihi mar'atun sabiyyan wata mace sai ta daga masa yaro ƙarami ta daga shi sama faƙala ta ce ali hada hajjun ya manzo Allah tunda dai kai ne yanzu wannan yaron yana da hajji akan shi ku kula fa saboda za mu buga da ku anan ali hada hajjun wannan dan ƙaramin yaro da bai balaga ba shi ma yanzu wannan hadda da akwai hajji a kan shi qala na'am wa laki ajr annabi ce ya kwarai ke kuma kina da lada babban aiki kenan wannan hadisin imamu muslim ne ruwaito shi rawa muslim hadisi ne sahi sunan abin da za mu fahimta shi ne ya halatta idan ka ga mutane ba gane suwaye ba ka tambaya ka ce jama'a suwaye ne anan saboda annabi ma ya ga wasu bai gane su ba ya tambaya ko kara ce ayo ai min husn islamil mar'i tarku ma la yani ai kana so ka san suwaye musamman a irin wannan yanayi ko ka zo unguwar ku duk dai mutanen layin unguwar ku ka san su ko sai ka ga wasu mutane suna ta kuskus a cikin unguwar ku ka kuma ba gane suwaye ba ka tambayi wannan ka ce ya kun san wadancan kuwa shi wallahi ma dai ban gansu ba na dai ga sun dade anan wallahi kai ka gane wadancan kuwa a wallahi ma ban gane su kawai ku shahada ku je ku ce jama'a suwaye waɗannan ne wai daga ina kuke ne wa ake nema unguwarku ne ai ba daga sama kuka faɗo ba an gane kuna da dama ku tambaya tunda annabi ya tambaya to ku kuma idan an tambaye ku ku suwaye ku kuma sai ku ba da ansa ko duk wanda aka tambaye shi waye to sai ba da ansa ya ce ni ne wani kar mutum ya ce ce ni ne ka wani zo yana sallama salamu alaikum ka san mutane kasi salamu alaikum salamu alaikum kaga wannan ba fa sallama ba hayaniya kawai ke baka kofar gida Allah wallahi salamu alaikum sai ka ce sai ka ce wani dan kwaya cewa zaka yi assalamu alaikum ka sha shayin da gaske yawwa amma hama alaikum me ya hama alaikum to sai ka ce waye ya halatta wani ya zo gidanka yana ma sallama ka ce waye kar wani ya ce ka ga ɗan reni wayo ni za ka ce waye a'a idan an tambaye ka sai ka bada ansa bari isra'ila mai iraji ba kaga annabi ma da yaje an tambaye shi to mu yanzu mutanen mun kace mutum waye sai ce ni ne to kai kuma waye kai kamar yadda wani ya zo gidan annabi yana sallama aka ce waye ce ana waye ce ana annabi ya fito yana fada yana cewa ɗayan ku zai zo gida yana yawan mutane sallama an ce waye wai ya rinka cewa wai ana ana hadisin imam bukhari a cikin al'adab al-mufrad to kun ga annabi ya tambaya kuma an bashi ansa sannan kuma malamai suka ce ba laifi in Allah ya baka wani matsayi ka faɗa wani yana so ya identify ɗin kai gane kai wa identify yourself please yi bayanin kanka waye kai ko wani zai ma gada-gada a hanya ka ce kai ka san ni waye kuwa ba laifi ba ne yi bayanin kanka waye kai sai ka ce eh ni ne kwamishina a wuri kaza ko ni ne mai gidanka kuma mai gidan babanka ka haɗo masa gaba ɗaya ƙwarai kuwa ko ka ce a ni ne malam wane na wuri kaza ko ni ne limamin wuri kaza wannan ba girman kai bane ba riya bane is identification ne musamman wurin da kaga za a iya shiga hakkin ka za a cuce ka ka san yanzu kasan nan sai da bayanin matsayi ko shugaban masu sharan unguwar ku ne ka ce ai unguwar mu gaba ɗaya duk masu ɗiban shara ni ne ni ne fita ɗin su shugaban su matsayi ne Allah ba ko ba haka bane ba yawwa ko ka ce ni ne wani tsofan monita a makarantar mu shekaru biyar da suka wuce ta ware ko ba ta aiki ko to wannan ya nuna kuma matan da suna tambaya yanzu kayan mace ce ta daga masa mai yaro shi ana tambayan annabi ma waɗanda suke cewa wai kar a tambayi malami wai duk wanda ya tambayi malamin sa wai bai zai rabota ba inna rabo kai mai tambaya ne ma mai rabo ga wata mace ta tambaya ta ce ali hadha hajj manzo Allah ce to wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace eh malamai suka ce dalili ne da yake nuna mana ashe yaro karami da bai balaga ba zai iya yin hajji kuma hajjin ya karbu shin yaron ya kai mu mayyizi ko bai kai ba yanzu irin yan ƙananan yaran nan wannan yaron karamin za a iya ɗaura masa irami a je aikin hajji da shi kuma ya karbu saboda mai gidansa zai rike shi ya tafi da shi ko shine ra'ayin jamhurin malamai amma fa aikin hajjin nasa da yana yaro din nan bai dauke masa in ya girma ba in ya girma ya samu kuɗi kuma sai ya sake to shi kuma mai gidansa yana da ladan ko ai mahaifiyarsa da ta yi aikin hajjin shi tana da ladan rike shi ladan wasu malamai sun ce wai ai ladan aikin hajjin a uwar za a bawa wasu kuma suka ce a ladan rike shi da hidindimun ne za a bata na'am a ba wani lokaci mai yawa ai muryar mace ba al'aura bane na'am na'am akwai masu faɗa cewa muryar mace al'aura ne amma rajin magana muryar mace ba al'aura ba yanzu kaga wannan ai a cikin mutane take kuma ta daga murya ta yi wa annabi kuma matan annabi suna magana ana ji har karatu ake ɗauka a wajensu har Allah ma ce wai za su altumuhunna mata an fasaluhunna min wara'i hijab ko ba ka bane ba so muryar mace ba al'aura bane rajihin magana babu wani dogon turanci saboda dalilai da dama za ka yi ta ci karo da su sabai suna alaka da mata ta hanyar sauraron muryar su ji maganar suka faɗa ba wai saurara na jin daɗi ba kun fahimci wannan yawo akwai riwayar abdullahi dan abbas ayyuma gulamin hajja bihi ahluhu summa balaga fa alayhi hajjatun ukhra duk yaron da iyayensa suka yi wato aikin hajji da shi sannan sai balaga sai ya sake wani aikin hajji haka khatibul baghdadi ya rawaito wannan hadisin abdullahi dan abbas ya faɗa da imamu abdiyawul makdisi a riwayar abdullahi dan abbas din so wannan ijma'i ne na malamai aikin hajjin yaro bai isa ba to wannan kenan wa anhu qala to ko ke wannan wani babi ne da na yi wa wani aikin hajji wani ya yi wa wani sai mu dakata nan dan akwai dan tattaunawa wani zai iya yi wa wani aikin hajji wani ka ba shi kuɗi ya je maka aikin hajji ya halatta ko bai halatta ba usul qadim insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk